والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna talatin ga watan zulhijja a hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama 1444 muna kuma goma sha bakwai a watan bakwai shekara ta 2023 allah sha takwas masha allah ina ma ashirin na sha takwas ga watan bakwai shekara ta 2023 Allah kaddara mana zama cikin wannan masallaci na kofar arewa a ci gaba da karatun littafin al'adabul mufrad na imam bukhari za mu tashi a babin da imam bukhari ke cewa idza nazara bi ghairi iznin tuqfa'u aynuhu babin da imam bukhari ya ce in mutun ya leka ba tare da an bahi izini ba ana tsurkule idan shi ko ana tsune idanun shi mana hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu tsagar kyaure ko kofa a jikin kyaure lokacin da ya sallama ya leka gidanka in ka samu dama ka soke idanun shi to an yi daidai ba bashi idza nazara bi ghairi idnin in ya leka ba izini tukfa'u ainuhu ana tsune idanun shi imam al-bukhari ka hadisi na farko yace haddathana abu al-yaman qala akhbarana shu'aib qala haddathana abu zinad an al-a'raj an abi hurayra an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi kirar muke tabbata a gare shi yace law qala rajulun fi baytika da mutun zai leka gidanka fa khazabtahu bi hasatin sai ka jefai da tsakuwa fafaƙa ta ainihu ka tsone idane shi ma kana alaika junahun na Allah ce babu laifin komai a kanka babu abin da za a zarge ka da shi hadisin abubuwa guda biyu za mu fidda na farko halaccin jifa da ƴar ƙaramar tsakuwa ba kuma ta ba a baya mun wuce babi da Allah da Umar nake je ka hadisin cewa manzon Allah yayi hani da jifa da yar karamar tsakuwa yace ba za ta kashe abin da kake hari ba amma za ta iya fatse idanun dan uwanka manzon Allah ce kar kowa yi to nan kuma sai gashi an ce mutum da zai leka gidanka ya kaje bai da irin wannan tsakuwar in ta fatse idanun sa babu laifi ashe kenan a wancan am din da aka yi hani ya halatta kenan yanzu in mutum zai leka ka samu tsakuwar ka fatsa idansa ba ka yi nufi ba shari'a ba ta zarge ka ba kenan wancan hadisin sai ya zama to am ne wannan kuma sai ya zama to mukhassis ya yi tafsisin wancan hadisin don haka a leƙe inda mutum zai leka gidanka in ka tsone mai ido da wannan tsakuwar babu laifi sannan malamai suka ce tsakuwar in ka toshi to inda shari'ar musulunci ce duk inda za a je shari'a ko kitsin ba za a bi ba me ya faru wannan ne na leka idansa sai ya je ho tsakuwa sai ta tsone idanuna sai idanuna ya tsiyaye alƙali zai hukunci idan wannan ya zama hadar an salwantar da shi a banza akwai abubuwan da shari'ar musulunci salwantar da su take in aka ce ma'ana shari'ar musulunci ta salwantar da shi babu wani alƙali da isa ya hukunci a kan shi da an bo da ka karanto an ji kawai za a soke karan daga nan an gama ta kuma babu wata kotu da za a yi a kanta yana daga cikin daɗin shari'ar musulunci ken akwai abubuwan da ta hutar da alkali a kansu ana zuwa da an karanta kawai hadar ne shari'a ce ta ce wannan abin a banza aka yi saboda aka yabo banza kenan wannan yake gana mana cewa kenan leƙa gidan mutum da hangen gidan mutum ba ƙarama alfarma yake da akwai ba watakila daga cikin abin da wasu suke kallo cewa hatta gidaje idan ya fi na makwabtanka tsawo to sai ka yi taka tsantsa saboda in an hana ka ne ka ta tsagar kofa ya kuma a ce hoton gidan tangararan a kan idanunka yake akwai abin takaici kenan da haka kenan gida yana da alfarma gida yana da martaba kuma za mu jima dalilin da ya sa manzan Allah yake bayanin cewa me yasa aka ce kar a leka ɗin me yasa aka ce a nemi izini ma kana alaika junahun babu laifin komai a kanka wasu malaman sun yi kokari bayanin hadisin wannan kawai sun ce manzon Allah ya ne dan tsawatarwa ba yana nufin ba ka ɗauki tsakuwar ka jefa haka suka ce don haka suka ce in ka ɗauki tsakuwa ka jefa idan mutum in aka yi ƙara to za a ɗaure ka saɓanin bayanin da muka yi kenan ko to hadisai da za su biyo baya wana nufin cewa lalle manzon Allah ba tsoratarwa yake ba a aikace yake nufi a aikata in dai mutum ya leka gidan naka hadisi na biyu ce haddathana hajjaj qala haddathana hammad qala haddathana ishaq ibn abdullah an anas qala kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallama qa'iman yusalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsaye a gidan shi yusalli yana sallah wani hadisin imam bukhari da muslim sun rawaito shi amma maganar yana sallah babu a bukhari babu a muslim amma imam bukhari ya kara a cikin al'adabul mufrad da cewa qa'iman yusalli yace fa tala rajulun fi baitihi sai wani mutum ya leka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ɗan tsegumin nan akwai mutum fa da hankalinsa baya iya kwanciya ya ga komai wala wani ko a jihun ka kai haka zaka leka ya yi kokari gani me zaka dauka to wuciya zai sai ya leka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake faruwa a gidan nan fa akhadha sahman min kinanatihi sai manzon Allah ya sauri ya dauko kibiya daga cikin bakai shi cikin kwarin shi dan gidan da ake tara kibiyoyi ko manzon Allah yana gani sai ya zaro kibiya fa saddada na hawa aini manzon Allah ya auna saitin idan sai ya saka wannan kibiya din chut so da manzon Allah ya kafa idan ya za a yi kenan za a ce barazana ce ba barazana ba ce a aikace manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na nufi lalle lalle lalle kada idan ka ya gano wani abu a gidan mutum sai da izinin shi da aka manzan Allah yana gani sai ɗauki kibiya ya harba Allah ya kaddara mutumin ya goce ba a same shi ba fasaddada na hawa ainihi sai ya nufaci idan na shi wannan mutumin wannan babin kamar imam bukhari ya kare shi amma za mu sake tsintar hadisi da yake da alaka da wannan babin lalle ana fatsa idan wanda ya leka gidan mutane babul isti'zan babun da yace dama an ce a nemi izini ne min ajalin nawari saboda abin da ido zai gani me yasa aka ce in za a shiga gidan mutum la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli me yasa aka ce a nemi isti'nasi me yasa aka ce a nemi izinin an ce a nemi izini ne saboda an gamo da ake a gidan mutane mutum yana da alaka ya san gida kawai hikir hai danna kai ya haiku tsakiyar gida assalamu alaikum mutan kawai ci gaba da zance ba ruwansa da a wani hali kuke a wani hali ya same ku da daɗi kawai ya higo wanda cikakken bi gida je kenan ana neman yan kauye ka lissafa da shi ba kai da matsala in ya tambaya me yasa ka lissafa da yan kauye kace kawai kana higa gidan mutane ba tare da mutane sun san zaka shigo ba sai imam bukhari ce to ai dama an ce a nemi izini ne saboda abin da ido zai gani yanzu mace a gidanta a tsakiyar gidanta wani lokacin ma mai gidan baya nan ƴaƴan gidan ba sa nan ita kaɗai kana nufi kuma ta kirba hijabi take zirga-zirga tsakanin kicin da ɗaki da ban ɗaki ba zai yi ba to da aka ce ka kwankwasa ka nemi izini in ta san wanda zai shigo akwai matsala sai ta hiru kafin ta ba da izini sai ta je ta kimtsa ta gyara ta yi komai sai kuma ta ce to shigo assalamu alaikum wa alaikumus salam to inda muke da kuskure mu kuma kana ansa sallama mutum ya danna kai abu biyu ne assalamu alaikum wa alaikumus salam daya zan shigo ta a tsaya tuku to amma mu da an ansa sallama kawai an sawar ita ce izini wanda wai ka samu musulmi fa ahlus sunna kenan assalamu alaikum wa alaikumus salam ko har ya higo ya kamata da kace assalamu alaikum wa alaikumus salam sai ka saurara shigo mana sai an baka izini me yasa aka ce a bada izinin saboda aka ce abin da ido zai gani kuma kowa a gidansa sake yake an bada labarin har wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune wani bangare na cinye sa ya bude shi duk da cewa sayyidina Abubakar ya shigo manzon Allah bai gyara ba sayyidina Umar ya shigo bai gyara ba sayyidina Usman da zai shigo sai manzon Allah ya dauki mayafin shi ya rufe gabaki ɗaya jikin shi ta abun mamaki ya Abubakar ya shigo Umar ya shigo baka shigo baya kuma Usman ka gyara sai ta ya kamata in ji kunyar mutanen mutumin da mala'iku ke jin kunyar shi saboda ke nan zuman zan Allah baya su Usman da ya ji wata kunya wata damuwa a jikin ran shi ya kamata a karanta mai tun da yana da kunya ya kamata a karanta masa a ci gaba da wani al'amarin da ake tafiya a shi to kaga ke da inda kawai da aka yi sallamar shigowa zai to da banzan Allah bai samu damar da zai sake gyara wannan zaman nashi ba wani lokacin ana tsananin zafi wani yana shigowa fa zai cire rigar ya aji ya cire kaya aji wani lokacin mutum sai dan gajeren wando da andawaya saboda yana da yaƙini gidansa ne wani ya ɗauki fanka ko muhuci yana fifita wani ma yana ɗaga riga iska tana shiga kawai ka dallo kai ka ga mai gida a haka dala da matsala ko famu wani kuma hida matarsa ne suna zaune zaman sake suna huta wasu kuma sai ka higo musu a haka har abada za su zama sadikanka har abada kai ma za ka ke jin kunyarsu saboda kun haɗu kwakwalwa ka za ta gaya maka aiko an taɓa kaza shi ma da kun haɗu da ce aiko wani taɓa tsakam a kan kaza sai ta ba daɗi da damuwa a ransa ya maza malu kare kawo ke cewa to dama an ce a nemi izini ne saboda kar ido ya gani alaƙar shi da babin da ya kamata da ya wuce in ka leƙa in aka ce ba hukunci to mai amfanin neman izinin to da aka ce tunda idan na leƙa zan ga komai a gidan to mai amfanin cewa kuma karka shiga sai ka nemi izini ai da an ce karka shiga ne saboda idan ka zai gani to ka leƙa ka ga komai ko mai amfanin sallama mai amfanin cewa ka higo ai da ka riga ka higa tunda komai a gaban ka akai yace to hikimar shine saboda abin da ido zai gani yace hadathana abdullahi ibn salih قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب anna sahala ibn sa'adin akhbarahu sahal ibn sa'ad shi ya bada labari ga ibn shihab az-zuhri yace anna rajulan ittala'a min hujrin fi babin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya leka ta wani rami dake jikin kofar ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ka san kyaure idan ya dade za ka ga da kansa in ya ruwa sai ga wani lokacin yana cin zanzana daga cin zanzana sai ya fara huda huda a jikin shi to irin wannan hudar ita ce hujur kamar kofar rami wani mutum da ya ga wannan kofar sai ya leka ya ga to nan me yake faruwa ne sai ya leka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dole sai a tunda hawan dan adam akwai tsegumi ba yadda za a raba dan adam da tsegumi wa ma annabi sallallahu alaihi wasallam midra ya hukku bihi ra'sahu lokacin da nan mutumin ya leka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da shi akwai midra kibiya irin wadda mata suke tsifar gahi da ita ko tana da tsawo tana da tsini da dan fadi daga kanta yadda kaga allura haka take bambancin sa kawai allura mai tsitsiya ce kibiya doguwa ce sannan kibiya daga baya ana dukan bayan ta ta danyi fadi ko ta danyi kauri kamar kan kosa to lokacin da mutumin ya leka manzo ana na dauke da bihiya a da kibiya yana tsefe gashin sa wani hema mamaki ake tsefe gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawai zai taba kansa ya ji ko na'am galibi waɗanda suke da yaular gashi gashin su zaka tadda yana da kauri yana da tsawo yana da fadi kuma lokacin ya halatta a tufka shi yadda zai zama to ya hada a guri guda da ko kuma idan ya zama to yayi nauyi ya dandade ko da an shafa masa mai kokura ta shiga zaka ga yayi dan kauri wannan gahin ya manne da wannan wannan gahin ya manne da wannan to babu laifi a sa kibiya ya ke tsarga cikin shi haka sai da wannan gahin zai rabu sai su sabu tsakaninsu ko mata in sun yi kitso ya daɗe amfanin sa wannan kibiya ɗin ne a buɗe tsakanin gashin da gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya fi matan ku gashi dan haka shi ma ya sa kibiya sai yake tsefe kanshi falamma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana ta kallon manzo Allah da manzo Allah ya juya sai ya hangi akwai alamar mutum a tsaye kuma leƙowa ki sai manzo Allah ce lau a'lamu annaka tanzuruni yace wallahi da na san kana kallo na da na san ka leko ni la ta'antu bihi fi aini ko fi ainika yace na rantsa da Allah da sai na soka wannan kibiyar a idanka to zira Allah da ka gwala ido kai leka aka soka bi kibiya a ciki da kake tsammanin zai faru furuk wala zai huje yace to da na san kana kallo na wani lokacin ba baki manzo Allah ya ankara hima mutum ya ankara ya dauki shi ce masa da na san kana kallo na da na tutsi idanunka kuma duka hadisan da muke karanta ko na ingantacce ne wannan ke nuna cewa lalle al'amarin leƙen gidan mutane wallahi ba karamin abu bane ba to amma akwai mutanen da suke ganin kamar ya halatta musu leƙen gida daga cikin da suka halatta wa kansu leƙen gida har da ƴan nefa sun mai da hikawa halal ne duk abin da yake zawa da sun zo da kuranga kawai su suna daga kawai dab dab dab sai ku gano su da haka da matar wanda take ban daki da matar waye duka babu inda akwai kuma ya kamata in nefa su gyara bai dacewa sannan duk wani wanda yake gani yana da wani aiki wanda ya shafi gidajen al'umma in ba za a iya bai kuwa kowa ya sani to a faɗa mana yau za mu zo yankan wuta unguwan nan a faɗa ma kirfan guda ɗaya kenan ko a loud speaker don da yake gurin sai ya taka tsantsa sannan al'adar maginanmu da in za su shiga ko za su hausa ba suke wa mutane sallama assalamu alaikum za a hausa ma assalamu alaikum za a hausa ma assalamu alaikum za a hausa ma wannan kyakkyawar al'ada ce ni'ima biha min ada madalla da al'adar wannan saboda duk wani wanda yake da haƙƙi an sauke masa haƙƙi inda za a samu wani ya yi garaje ya kaso wani ya za a yi na? ba yadda za a yi ko? ban ce ba a kaso amma inda wani zai kaso wani ya aka yace kawai ganin sa ne a same na leƙen gidana watakil alƙalin in ya san me yake wallahi za a dade ana kai ruwa rana kafin a hukunta shi za a dade saboda ai an ce karka leka kofa saboda karka gano wani abu to kuma yanzu dololo gidan a gaban ka yake komai ka gani kuma a ce kana da uzuri me za ka yi ka sai yabe za ka yi ko za ka yi rawani haba inda ya rawani ba na sarki musulmi ba da ai za ka sha wahala Allah rufa asiri don haka duk mutanen da suke da alaka da hangen mutane wallahi mutane suna da haƙƙi a kansu su sanar da al'umma kafin su leƙa da wannan mutumin manzo Allah ce da na san kana leƙe da na soke ina ninka sai manzo Allah ya ce da shi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam innama ju'ila al-iznu ai an sanya ne a nemi izini min ajalil basari saboda ido kar ya hango abinda baya so a gani Allah ya rufa asiri حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس قال اطلع رجل من خلل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن ياليك من خلل تتاقى ونلوكة كاسم كو كولي كاسا تكاني كولي دبانغو ونلوكة أنا سام سفيس فتنوى نسفيس شيئي أمفاني دش كما لوكة wani ya je karɓar wani saƙo a wani gida kawai na gayya a bakin gida ya sa idansa na ce ai malam ba bukata kuma kai sallama sai aka yi na ce ai duk gidan yana gaban ka ka leƙa kuma idan ka kwar a ciki saboda haka yanzu matar gidan wanka take aminci take da akwai da kaya a jikinta ba kai a jikinta duka kasa kuma kana kwankwasawa mai amfanin kwankwasawa in ta fito kuma ka gaya mata ka ce to na ga komai ko ka gaya mai gidan na ga komai bai dace ba to hiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani wannan mutumin sai amfani da tsagar da take jikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaure min khalalin fi hujratin nabi sallallahu alaihi wasallam jikin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina ji ai mun ambata akwai ɗakuna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an yi su ne da gashi da kara wasu daga cikin ɗakuna to wata kil ko da ka tubka kara ka dinke shi ko zarbar dabino ka dinke ta za a samu gurin da zai dan buda ba ma kina danye aka hada su idan ya bushe zai dan motsa to dan gun da ya motsa sai ya amfani sai ya leka fasaddada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi mishqasin sai manzon Allah ya saita mashi wancan na farko manzon Allah ya amfani da kibiya ko wannan kuma sai manzon Allah ya amfani da mashi shi kuma mashi ya fi tsawo ya fi fadin kai a kibiya haka manzon Allah sai saita da kyau zai harba fa akhrajar rajulu ra'sahu mutum sai sauri ya zare kanshi da bai zare ba yana da yaqini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai buga mashi kuma ya buga ya bige banza Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyaye so da wannan mun kawo karshen babukan da suke magana ana iya tsule idan mutum ana iya kafe idan mutum kuma da dalilin da yasa ake tsokewar saboda kar a hango abin da ba a so a hanga a cikin gida wannan kuma yake karanta mana lalle al'amarin sallama da neman izini yana da kyau duk da kantakaka da mutanen gida amin yi ta wucewa mutum ko baban shi ce yana nema mata izini ko babansa ne yana nema masa izini ko ɗansa ne yana nema masa izini ko ƴansa ce yana nema mata izini shine dai ƙarshen ƙololuwar dangantaka ka nemi izini ko kai ne ba za ka ji daɗi ba ƴaƴanka sun kai balaga su ganka a wani hali amma duk da gidan babansu ne suka zo su yi sallama saboda yanzu babansu yana sake ba sa gida in suka yi sallama a ce ku shigo saboda bayan ba sa nan wani abu zai iya canjawa mata ce da miji wannan tsakanin su ne muka wuce baya malai fita mana bige cewa mustahabi ne saboda a duk halin da matarka ta same ka ai ba matsala dan ta same ka lafiya kalau dan ka same ta lafiya kalau amma in dai ba wannan biyun ba kowa yana da buƙatar ya nemi izini kafin ya shiga wani wajibi ne wani mustahabi ne wannan neman izini din Allah ya samu dace babu idan sallama rajulu ala rajuli fi baitihi babin da yake magana in mutun yawa mutun sallama a gidansa me zai faru mun wuce hadisin a baya nan kuma zai ƙara faɗi da wasu fa'idoji da babu su a baya din hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda ya Umar dan Khattabi sallama Umar ya fito ya da Abu Musa al-Ash'ari ya fita Umar ya ce to ya dawo me yasa ka tafi ya ce ai manzo Allah ya ce an nemi izini sau uku ba an sa ba mutun ya juya ita shi yasa na juya umar ya ce to kawo heda to shine dai hadisi imam al-bukhari ya kara shi anan da fa'idojin da babu a cikin wancan din yace hadathana abdullah ibn salih qala hadathani al-layth an khalid ibn yazid an sa'id ibn abi hilal an marwan ibn usman anna ubayd ibn umayr akhbarahu ubayd ibn umar ya bada labari ga marwan ibn usman an abi musa shi kuma ubayd yana riwaya ne daga abu musa al-ashari wanda dai hadisin ya faru a kan shi ƙala sai ce istazantu ala umara na nemi izini ga umar ɗan khattabi a gidan shi falam yi uzalli salasan ba a ne ba ni izini ba har sau uku ya nemi izinin shiga ya sake neman izinin shiga ya sake neman izinin shiga ba a bahi ba fa adbartu sai na juya fa arsala ilayya fa qala umar ɗan khattabi sai ya tura a kirawo shi da ya dawo sai umar yake ce da shi ya abdullahi ya kai abdullahi dama shi da cikakken sunan abu musa al'ashari ko ya sunansa abdullahi bin kaisin to daga haka ake gano wasu sunayen sahabbai din yanzu abu musa umar al-khattab bai kira shi da alkunyar shi ba sai sai masa ya abdullahi ya kai abdullahi ishtadda alayka an tuhtabasa ala babi ka ji nauyi ne ka tsaya a kofar gidana da kai sallama ban fito ba ka juya kana nufin kenan kai kafi karfin ka tsaya a kofar gidana ka sa ko mutum da baya so ya gani a kashe kofar gidan mutane kara masa heda cewa roko ya zo ko neman wani abu da aka to yanzu kai sallama ban fito ba kana nufi yanzu kenan kai har ka isa ba za ka tsaya a kofar gidana ba ishtadda alayka an tuhtabasa ala babi ya ma nauyi ne a tsare ka a kofar gidana eh ilam ita to ka sani kai abu musa ai ba kowa kahu ba annan nasa kazalik su ma sauran mutane haka al'amarin yake yashtaddu alaihim an tuhtabasu ala babi ko an yuhtabasu ala babi mutane su ma suna jin nauyi a tsere su a kofar gidanka ai kai ma mutane suna zuwa su yi sallama su nemi izini ka yi shiru kafin ka ce su shigo su me yasa waɗancan mutanen ba su ji hauki ba waye ba ta umar sallama ba bai ansa ba a take a nan gurin in dai kana da gida zai wahala a ce wata rana wani bai zo ba ya yi sallama har ran sai ɓace baka fito ba zai wahala ya ce to ai kai ma mutane suna zuwa kofar gidanka su yi sallama su yi ta jira ai su ma suna jin zafi a ransu bai sa ba su juya ba yanzu umar ɗan katsabi yana so ya gaya masa tun da al'ada ce ana jiranka me yasa kai ba za ka jira ba kai wa ka fi faƙultu sai ya ce balista azantu alaika salasan na nemi izininka ne har sau uku falam yi uzalli faraja'atu ba a bani dama ba sai na juya faƙala sai ce da shi min man sami ita haza a ina ka ji wannan kuma da kai sallama sau uku ka juya kawai ra'ayin kanka ne ko wani tsari ne naka kai waye ko kuma ka ji ne a wajen wani min man sami ita haza a gunwa ka ji aka ji magana kamar da authority umar ɗan kasa bai kayan ta suna lokacin duk duniya ba kama da shi in dai musulmi ne to duk duniya ba kama da shi lokacin abu musa ke wannan magana da umar ɗan kasa yana sarkin musulmi na duniya da haka yana ganin duk duniya ba wanda ya fi shi in ba za ka tsaya a kofar gidan sarkin musulmi ba kai waye da ake tsaya a kofar gidanka saboda an baka gauna da kace kai sau uku waye ce in kai sau ukun ka tafi haka sahabbai suke duk abin da za a yi mai hujjar da ta sa kai da kai sa uku ka juya waye ta in kai sa uku ka juya mimman sami'ta hadha a ina ka ji wannan fa qultu sami'tuhu min annabi sallallahu alaihi wasallam naji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai Umar bin Khattab yace asami'ta min annabi sallallahu alaihi wasallam ma lam nasma yanzu kai ne ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda mu ba mu ji ba wata sabuwa kenan wannan ya kame yana fassara maka me dalilin hadisan da ake faɗa a bacan kamar ba dalilai yanzu abin da ya sa ya ce ka nemo dalili umar ɗan kafabi yana ganin kan abu musa ashari ya musulunta shi ya musulunta zaman da abu musa ashari yake da manzan allah sallallahu alaihi wasallam umar ɗan kafabi ya fihi zama a wurin zaman wurin umar ya fi kusa da manzan allah sama da gurin da abu musa ashari yake zama ya ce to aka yi kaji abin da manji ba kaifa sami'ita a sami'ita minan nabi sallallahu alaihi wasallam malam nan sama ya kaji abin da mu ba mu ji ba wanda kuma min haƙƙihi ya faɗa daga haƙƙin Umar ɗan Khattabi musuluncin nan mun riga ka manzon Allah nan mun fi ka kusanci da shi wurin zaman mu yana kusa da manzon Allah tunda mu Umar yana kullun a hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya ba majalisa Abubakar a daman shi to ya aka aka yi magana har ta tsallake ni ka ji kai baka ji ba ya hukum musulunta ka yi tsaya haka yace la illam ta'tini ala hadha bi bayyinatin la az'alannaka nakala ya ce in dai ba ka zo min da hujja akan wannan maganar ba sai na mai da kai abin izina zan mai da kai abin misali zan fatattake ka aka ji da kyau ta yadda wani ma za a ce umar ɗan khattabi ya ba wa gwamnansa kahi fata-fata akan ya faɗi hadisin da bai kawo hujja a kan shi ce la'aja alan na ka na kala ce wallahi sai na mai da kai izina ya ce fakharajtu hatta ataitu nafaran min al-ansari julusan fil masjid ya ce sai na bar inda umar ɗan khattabi yake a rai da na zan samu ta jama'a ta mutanen madina julusan fil masjid suna zaune cikin masallaci malamai suka ce wannan akwai isar fikihu a wajen abu musul ashari yanzu kai da aka faɗa da aka ce nemo heda sai ka fara sananta wanda da wani malam zan bugawa ina zan je kawai ana ga masa ya tafi masallaci ya tabbatar wajen zaman ɗaliban ilimi masallaci ne haka malamai suka ce fikihun da ke ciki galibi za ka ga idan mutane suna ƙoƙarin karatun hadisi da hadda karatun ƙur'ani da hadda karatun ilimi da hadda galibi suka mai da masallaci kamar na ce majalisar sai ce to kenan mafi saukin inda za a samu wanda ya san hadisin inda kuma masallaci da aka kawaiwa masallaci tsinke yana ba kwai sai sa'atar da wasu mutanen madina suna zaune cikin masallaci fasa'altuhum sai na tambaye su faƙalu sai suka bani amsa ce da Allah waye yake da labarin hadisin da manzon Allah yayi umarni idan an yi sallama ka nemi izini sau uku in an baka to in ba a baka ba ka juya yace akwai wanda yake da labari dukkanin masallacin sai suka ce awa ya shukku fi hadha ahadu yanzu hadda wanda yake shakka akan wannan magana wannan hadisin gaba gari ne kenan ko awa ya shukku fi hadha ahadu yanzu hadda wani mutum da yake shakka akan wannan magana da gaba kake tambaya fa akhbartuhum ma qala umar sai na ga musu ga yadda muka kwahi da umar dan khattabi fa qalu sai suka ce la yaqumu ma aka illa asgharuna to babu wanda zai tahi ya raka ka gurin umar dan khattabi sai dan yaron cikin mu aka duba dan karami aka ce je kara kai ba zai ka ba umar dan khattabi labari fiqihun kuma hini anan yanzu abu musallari babban mutum ne ya bada magana aka ce kawo shaida to da ana buƙatar lalle ƙarfin shedar ake da buƙata da kwarjini da su ne za su tashi amma ya saka tahi ɗan ƙaramin yaro kenan matsalar ba faheda ba ce irin ta kotu da ake buƙatar shaidu guda biyu adalai wane ne musamman yan abin da yan wasa da mace zai suke faɗa ko adali baligi duk ba wani abu kawai so ake a samu akwai wanda ya taɓa ji sai suka ce la ya ƙomo ma aka illa asgharuna ɗan ƙaramin muhi zai tashi yace faqama ma'i abu sa'idin al-khudri aw abu mas'udin anan sai ya shakka amma mai riwaya daga abu musa ne ba shi abu musa bane ya shakka yace tare da ni sai abu sa'idin al-khudri ya tashi ko kuma abu mas'udin riwaya da ta wuce kai tsaye ta ga mana abu sa'idin al-khudri shine ya tashi tare da umar abdullahi bin qais abu musa al-ash'ari ila umar zuwa ga umar faqala yana ba ku umar an faqabi sai yake ce masa kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yuridu sa'ad bin ubada ya ce ni abu sa'idin al-khudri wata rana mun taɓa fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fitatta mu so yake ya je gidan Sa'ad ibn Ubada ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen Aus kamar shugaba ne kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun je mun rika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta atahu har sai da ya je gidan Sa'ad ibn Ubada fa sallama manzon Allah ya sallama da kanshi falam yi uzallahu ba amsa mashi ba sun sallama a saniya ya sake sallama ta biyu summa salisa manzo Allah ya sake sallama ta uku da kanshi falami uzallahu ba an samu shi ba yanzu Abu Sa'id yana zuwa Umar dan Khattabi ga abinda fa ya faru da alaka da sallama uku da neman izini a gaban akai kuma manzo Allah ne da kanshi yace sai da ya sau uku falami uzallahu faƙada sai manzan Allah ya ce ƙabaina ma alaina mun sauke abin da yake kanmu a nemi izini sau uku in an bada a shiga in ba a bada ba shi kenan ya ce mun sauke abin da Allah ya umarni a kan shi so maraja'a sai manzan Allah ya juya ɗan rakiya ba suka biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzan Allah ya juya fa'adarakahu sa'adun kawai sai ga sa'ad ya fito daga gidansa a guje ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya rasulullah ya manzon Allah wallazi ba'athaka bil haqqi ma sallamta min marra illa wa ana asma'u wa aruddu alayka yace na rantsa da wanda ya turo ka da gaskiya ma sallamta min marra ba kifin da kai sallama illa wa ana asma'u face na ji wannan sallamar taka wa aruddu alayka kuma na amsa maka wannan sallamar taka shi maza Allah ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi kuma sa'ad ibn ubada sai ce sai an sa a cikin shi yanzu maza Allah zai ji sallamar ba zai ji ba sai maza Allah ya ƙara cewa amincin Allah da rahamar shi da albarkar shi ta tabbata a gare ku sai ce wa alaikum zai faɗa a cikin shi abinda yake da bukata inda manzan Allah zai yi dubu to albarka ta za ta sauka a gidan shi da haka yanzu karon da Allah ransa ya ɓaci sai ce na rantse da Allah ba wata sallama da kai face na ji ta kuma na ansa ta walakin sai dai a hababtu an tuksira minas salami ina so ne sallamar da neman aminci yayi yawa alayya wa ala ahli baiti in samu aminci daga gunka ya sauka a kaina ya samu iyalan gidana su samu aminci a kanka yanzu tunda mun san wata kalli mata da yaran gidan Sa'ad ibn Ubada ba su halarci majalisin manzon Allah ba yanzu ga manzon Allah a gidan da kansa yana musu sallama to albarka wace iri kake tsammani za ta sauka a gidanka da ran da fa aka ce manzon Allah ya sallama a gidanka ba irin sauran rana bace ba wallahi ba irin sauran rana bace da ran da manzon Allah ya dafa bangonka wallahi in Allah da ka sai da wannan dariƙa suka samu suke wasa da shi kuma suke wasa da hankalin mutane mutum idan ya kwaye sai bugu sai ci ya gama zan Allah a bangon ɗakin shi a in yau tijjani dama duk su karata bagagge da bagagge amma in yace ya gama zan Allah ai matsalar daban take tana fita aiko? ya ce ma min marratin ba wani kifi da za ka yi sallama illa wa ana asma'u face ina ji wa aruddu alaika in amsa maka walakin ahbabtu an tuksira min salami sai dai ina so ka yawaita sallama ne a gare ni wa ala ahli baiti da iyalan gidana fa qala abu musa sai abu musa yanzu an samu hujja ko ba a samu ba tun daga manzon Allah an yi ya juya ni abu musa waye da bazan juya ba da umar ya ji bayani sai abu musa ya ce da shi wallahi in kuntu la'aminan ala hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah ni amintacce ne akan maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ina nufi da Umar dan Khattabi wallahi du yadda duniya ta baci du yadda hali ya kai hali yace in ya fada yace manzan Allah ya fada ya kamata duniya ta amince mashi shine abin da yake nufi in kuntu la'aminan ala hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace masa wallahi na kasance amintacce akan hadisin ko jawabi ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ajal sai Umar yace haka ne ni ma na yadda in ka faɗi magana wallahi na yadda amma me yasa yanzu nace ka nemo shaida walakin ahabbtu an astasbita yanzu ina so ne in tabbatar da cewa manzan Allah ya faɗa ko bai faɗa ba kuma ina so ne in ajiye wata ka'ida kada kowa ya zo kofar gidan Umar dan Khattabi a matsayin sarkin musulmi ya ce manzan Allah ya faɗa sai zama to kamar wata izina ce na ajiye duk wanda ya zo in zai ce manzan Allah ya faɗa to nan da kanshi saboda shi sarkin musulmi mu'amala da shi ba kamar mu'amala da sauran al'umma in ya faɗa ya amince islaki ya zama dikiri akan sauran al'ummar musulmi sai ce to hine nake nema in tabbatar kuma in nan nagi yan baya duk wanda zai zo to yana nagi kanshi su shugabanni wannan babu laifi suna ajiye wata ka'ida ko da babu ita in dai bata ci karo da addini ba za ta tsare mutuncin addini ta tsare martabar addini ta tsare mutuncin al'umma to ana ajiye wannan saboda ya zamanto bai zamanto addini da al'umma sun zamanto abubuwan wasa ba wallahu ta'ala a'lam ina ga anan zamu kwana abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana daidan mai aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin ina ga idan masu recording sun dan kashe zamu dan tattauna matsala daya biyu haka kafin mu kai ga rufewa